بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي amma ba da yin uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya da mu wannan yini mai tarin albarka yinin laraba wanda yau din ya yi daidai da bakwai ga watan bakwai watan rajab kenan yau hekarin hijira 1443 daidai da tara ga watan biyu miladiya 2022 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na Uthman bin Affan unguwan Hamadu Kafi fadar jihar Gombe domin ci gaba da darasi cikin littafin mu na a sufatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam littafin babban malami al'alama a sheik muhammad bin sa'ad al'usaimin rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma a daidai irin wannan yini idan masu bibiyar ba su manta ba malai na mana magana game da ruku'i mun ji mai ma'anar ruku'i a shari'a a yaren malamai da suke magana game da sallah da kuma hai'a filiya lirruku irin yadda ake so ka kasance a yayin da kake rukuyi a sallah guyoyi da hannaye da gadon bayanka da abin da ya kama da wannan don mun ji irin abin da malamai suka leko suka yi bayani game da irin abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da sahabbai suke yi ba a so kan mutum ya rankwafa ƙasa sosai hakanan ba a so ya taso ana san waka na bai na zalika kawama ba ka sun kuyar ba ba kuma ka ɗaga ba mun ji yadda ake so gadon baya ma ya kasance ya daidaitu ba tare da ya yi baka ba matuƙar in ba da larura ba maka ji an ce hannaye ana so su damƙi gwiwa sosai ya zama to ka baza su akan gwiwoyinka ka cafki gwiwoyinka da su mun ji malin ya ce tsayuwa a ruku'i tamkar tsayuwa ne lokacin da kake karatun sallah ba tare da an buɗe kafafuwa sosai ba ko an haɗe su a guda duka wannan mun fahimta a cikin darasin da ya gabata yau kuma insha Allah za mu tashi alhai'a alqawliya lirruku' irin abubuwan da shari'a ta tsara wa mai ruku'i zai faɗa a cikin ruku'insa wannan kuma shine darasin mu na 41 a wannan littafi insha Allah muna shafi na 103 malai ce alhay'a alqawliya liruku irin yanda shari'a ta buƙaci masallaci ya buɗe baki ya faɗi wa asu tasbihat a cikin ruku'insa a cikin sallah maliki cewa na ɗaya ya ƙulu fi hali ruku'ihi masallaci zai faɗa a cikin yanayin ruku'insa ka kama gwiwa ka yi ruku'i irin yadda shari'a ta tsara za ka ce subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim sarki ya tabbata ga ubangiji na mai girma subhan tsarkakewa ne kamar subuhun kudusun rabul mala'ikatu ro tsarkake Allah an kulli ma la yaliqu bi jalalihi wa izzatihi ka tsarkake Allah game da abin da dubbi dace ka jingina wa Allah ba malamai suna cewa alkhairu kulluhu lillahi wa sharru laysa ila Allah dukkan alkhairi ana jingina wa Allah amma shari ba a jingina wa Allah shi yasa wannan akwai ladabin magana da ake so musulmi yana yi da shi da ubangijinsa akwai kalamai da yawa da mutane suke yi wai Allah a masu uzurin rahin sani ne ko kuma a'a zafin rayuwa ne ko abin da ya kama da wannan akwai maganganu sabo ne kar da gaskiya wata magana da kaji ta ba a ladabi ga Allah subhanahu wataala wata maganar ko mahaifi ko shugaba bai dace a faɗa masa balantana Allah mahalici irin abubuwan da mutane suke faɗa game da an ƙaƙaba mana talauci ko an fitine mu da kaza duk abin da ɗan adam ba shi da iko a kansa to wani hukuncin wani abin an baro Allah subhanahu wa ta'ala mun ji ƙur'ani ya sha faɗa mana cewa arziki da zaman lafiya duk agun Allah suke ɗan adam ba shi da sai a wannan zarar arzikinka ko na waninka zaman lafiyarka ko na waninka duk a hannun Allah suke kuma saba masa da kan gare masa yasa kuma ke juyawa yan adam ɗin ko ɗiɗe kuma ko jam'i ma dinga samun rayuwa cikin wahala sau da irin yadda wa'ansu idan sun tsinci kansu cikin jarrabawa ta talauci ko jinya a galabiya ba sa ladabin magana game da Allah ba sa tsarkake Allah a suratul kahfi tana ba mu labari game da yadda kadir annabi musa ya kai mai ziyara ta neman ilimi suna tafiya suna tafiya sai annabi musa ya ga kadir ya balle wani jirgin ruwa ka ya balle gefen jirgin ruwa sai ki cewa ya haka kadir ko dama sun yi alkawari da shi duk abin da gani karka mu magana haka kadir ya faɗa wa annabi musa alaihi salam duk abin da gani karka mu magana ya je ya alkawari annabi musa ya ga kadir iya nema ya ɓaɓɓalle jirgin ruwan ya ce a karakata hali tuguri ka ahalaha yanzu kadir za ka ɓaɓɓalla wannan domin ka halakar da wanda suke cikin jirgin ruwan kuma kai ka zo da abu abun kyama wannan abun ai ba abun da kowa zai da shi ba ne sai ce to ban ce ma ba za ka iya jiwar haƙurin tafiya da ni ba sai ce to la tu'akhiz ni bima nasit mantuwa ne kar gama ne cikin laifin da nayi ai haƙuri suka ci gaba da tafiya sai annabi Musa ya ga Kadir ya samu wani yaro matashi an ce ko shekarun balaga bai kai ba Kadir ko ya bige shi yaron ya mutu ya ce a katalta nafsan zakiyatan bai gairi nafs yanzu kadir za ka kashe rai mai tsarki ba tare da ta yi wani kisan kai ba ko ba ta canjin da aka ce ta ba kai wannan abun ana abun kawo da abin mamuni da gari ji ita shi an imra ko shi an nukura abun mamuni wannan ba shi da kyau sai ce ai na faɗa ma na faɗa ma na ce lan tastati amma iya sabara ba za ka iya jura hakurin tafiya da ba daga ne ce to in sa'altuka an shay'in ba'adaha fala tusahibni daga yanzu na jawa kaina layi in na ƙara tambayar ka wani abu nan gaba to shikenan a raba tafiyar hakika ba zan iya tafiya da kai ba na yi wa kaina uzuri in dai na ƙara tambayar ka daga wannan magana ta ƙare suna cikin tafiya sun je wata alƙarya a matsayinsu na baƙi suka nemi a sauƙe su aka ƙi a sauƙe su suka nemi a basu ruwa na sha aka ƙya basu to sai kuma kadir ya ce to ai ga wata katanga can za ta faɗi mu je mu tayar musu mana amma ganin ko ruwan sha ba ba ba annabi musa ke cewa lauci ita da takasta alaihi ajira ai da mun dan nemi lada mana ma musu aiki kuma haka zai ji kala haza fi raƙo bai ne wa bai ne abinda za mu tsanta a wannan maganganu shine ne lokacin da kadir yake bewa annabi musa labarin abubuwan da suka faru sai ce amma safinatu fakanin limasaki ne ya amalu na filbahari sai ce fa'arattu an aiba jirgin ruwan nan ta wa'ansu miskinai ce tana musu aikin jigila suna samun yadda za su ci abinci da ita sai na nufaci na mata lahani domin akwai wani mai mulki in ta tsallaka ta same shi ganta garau zai zai kwace yasa in na mata aibi ba zai kwace musu ba amma na bata lafiya kalau zai kwace wannan shine dalilin da yasa ne wa jirgin ruwan nan haka kaga abin da ya faɗa shine fa aradtu an aiba da umarnin Allah yayi amma da ke karara abu ne wanda yake ba mai kyau ba a zahiri to bai jingina wa Allah ba zai jingina wa kansa sai ce ni sai na nufaci na lalata jirgin ruwan domin kar ya haura ya ji ya kwace musu kayansu da ya zo maganar yaro sai ce wannan yaron fakana abawahu muminai mahaifansa mutanen kirki ne mutanen dattawan arziki ne mahaifansa amma faka shi na an yi rika huma tsogiya da na kufa zaman yaron a gabansu zai iya sa su fada cin kafirci yaron zai iya halaka su sai ce fa'ara da rabbuka an yi dila huma rabbu ma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma sai ubangijin ka yi su yi canjiya musu da mafi alkhairi kaga nan da yake canji za a yi mafi alkhairi sai jingina abin zuwa ga Allah da ya zo maganar wannan katanga da ya ce a ta da ita bayan garin an kya a sauƙi su a ba su ruwa sai ce wannan katanga a maljidaru fakanin ligulamai ne timai na fil madina wa kana tahtahu kanzun lahumu wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka an yub fa arada rabbuka an yabluga ashdahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik akwai dukiyar wa an san marayu karkashin katangar wanda ubansu mutumin kirki ne sai ubangiji ya so a tada wannan katangar domin kada dukiyar marayu ta bayyana suna yara kanana har sai sun kai shekarun girma sai Allah ya bayyana musu dukiyar babun sau mahallin shahid anan shi ne duk wani abu da munin sai bayyana ba a jingina wa Allah Allah kullum alkhairi ake jingina masa wani iya cikin tsarkake Allah subhanahu wata'ala Allah amma la yaliqu bi jalalihi wa izzatihi game da abin da bai dace da girman Allah da bayansa ba Allah ta'ala Qur'ani yana cewa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik duk abin da ya same ka na alkai daga Allah ne abin da ya same ka na mummuna kai ne ka jawo kanka wannan kuma gaskiya ne wa ma asabakum min musiba fa bima kasabat aydikum wa yafu an kathir duk abin da ya same ku na tashin hankali inji Allah to hannayen ku ne suka jawo muku ku ka jawo Allah kuma yace ina dauke muku kai ma akan abubuwa da yawa bana kama ku akan shi saboda duk abin da al'umma ta gani mara kyau to da binciki kanta da kanta ta binciki kanta da kanta bahaushe ma ya ce ruwa baya tsami banza duk inda aka yi da fitintunu Allah bai halicci halittarsa don ya azabtar da mu ba ma ya fi Allah bai azabe ku Allah mai zai da azabtar da ku in shekartu mu'amantu in dai kuna gode masa kuna imani Allah ba ya da bukatar ya azabtar da ku duk abin da ya gani muka jawa kanmu akwai wani daga cikin magabata an ce wata rana iya tafiya kawai sai ya tuntube ya je buga kansa jikin wani gini har goshinsa ya tsage jini ta zuba sai ci to wannan akwai wani abin da ne wa Allah ruwa baya tsami banza ya ci to amma zai bincika ya ga a 'yan kwanan ya sabi Allah ya fara rubas jiya shekaran jiya kaza kaza iya ta binciken kansa me yi wa Allah ba daidai me yi wa Allah ba daidai ba sai da yi baya wajen kwana arba'in sai gano cewa akwai wani lokacin ya fito sai ga wata mata wanda ba musulma ba ta wuce sai ga ƙaurinta ya fito waje da sai ci to wannan laifin da na yi wa Allah yin zai kama ni kaga ba dan Allah iya afuwa ba zai da bin mutaye wallahi ta da bin mutaran kare ƙaurinta bai gani ba ƙauri ya gani ya ce wannan abin da ne kwana arba'in to sai zo Allah ta'ala ya kama na kan shi kaga waya afu an kasir Allah yake mana yanzu ko ko inda ba makaho ba ne dilim dilim Allah inda idan ka iya harbawa to bayan da za a yi kaga tsare ce mata a wani yanayi bayan da za ka yi duk balantana mutane suke mu'amala a kasuwa ko mutane suke mu'amala da manyan makarantu ko manyan ma'aikatu abin ya ma wuce misali ba ba zai matsarowa to kaga tabarujanci kadai da mata na musulmi ma a ajiye wanda ba musulman ba ma musulman ma wallahi tallahi ya isi hana mu zaman lafiya shi kadai karka dau maganar sihiri tsafi tsatsuba shirka wane ne kisan kai duk ajiye wannan tabarujancin mata kadai a wannan zamanin wallahi ya isa hana musulmi zaman lafiya amma ga shi nan duk ba damu ba saboda ka Allah ta'ala ana tsarkake shi da maganganu ka san irin abin da zaka jingina wa Allah yasa manzon Allah yake cewa da kun san abin da na sani game da Allah wallahi da kun zauna ku yi ta kuka da lokacin dariyar ku bashi da warayar ku saboda haka akwai maganganu da ba sa dace ka jingina wa Allah daga cikin tsarkake Allah duk abin da Allah shi kadai ne ya cancanta ya to ka jingina masa kayansa iya cikin tsarkake Allah subhanahu wataala kar abu Allah ne kadai yake yin sa kuma ka dau abun ka jingina wani dan adam ko ka bashi fawa irin ta Allah da baka tsarkake Allah ba kar ka je gumboka duk masu mu'amala da bokaye da yan tsafi su tsarkake Allah ba wa ma qadarullah ka qadari ba su girmama Allah ba matukar girmamawa to saboda tsarkake Allah iyayewa da maganganu wajen tasbihai da girmamawa tsarkake Allah yana yiwuwa da ayyukanmu na yau da gobe tsarkake Allah iya yiwuwa ta wajen ka kame daga cin haram ka kame daga aikata haram ka kame daga gabanka duk gabar da za ta yi sallah ta yi azumi in Allah ya bata dama ta yi dawafi to wannan gabar ya kamata a ce an tsare ta gaba da kaba'ira in dai ka san girman Allah kana sallah a kullun sau biyar kana azumin Ramadan Allah ya baka iko kana zuwa aikin haji ko kana umara to wannan gabar a zahiri mai tsarki ce to kar ka je ka dilmiya ta cikin kaba'irai kar a ce yau ga masallaci iya kisan kai yau kar a ce ga masallaci yana zina yau kar a ce ga masallaci yana luwaɗi wannan baka tsarkake gabanka ba baka tsarkake su ba yau a ce ga bakin da yake karanta alkur'ani a sallah amma yana munafinci ga bakin da yake karanta alkur'ani a sallah amma yana gulma iya cin naman mutane wannan baki bai tsarkaka ba bai tsarkaku ba so da idan an ce tsarkake Allah iya da nau'o'i da yawa iya da bangarori da yawa duk lokacin da masallaci ce subhana rabbiyal azim to duk wannan bangarorin da na faɗa da sauransu to a shari'ance haka ake so ya zama bakinsa mai tsarki game da Allah gabansa masu tsarki game da Allah manufarsa mai tsarki game da Allah abin da zai ci abin da zai sha abin da zai sanya duk ya zamto suna da tsarki domin ya ce shi Allah zai wa bauta kuma inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah ta'ala mai tsarki ne baya karbar komai sai mai tsarki an fahimci wannan to wannan shine ma'anar subhana rabbiyal azim duk mutumin da ya ruku'i zai faɗi wannan tasbihi aƙalla aƙalla kare kare ƙasa da uku kada yi ƙasa da uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wanda ya ruku'i yayi tasbihi guda uku cikin ruku'in sa faqad tamma ruku'i faqad tamma ruku'uhu haƙiƙa ruku'in sa ya cika an gane da ke ku amma limami an ba shi dama yi sama da uku domin ya biya mamansa dama su yi uku kar su yi ƙasa da uku rawa abu daud an uqba bin amir radiyallahu anhu akwai hadisin da imam abu daud ya fito da shi hadisin uqba bin amir Allah ta'ala ya kare da shi qala yake cewa lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal azim lokacin da wannan aya ta sauka kai tasbihi da sunan ubangijinka mai girma kai tasbihi da sunan ubangijinka mai girma ma'ana ka tsarkake sunan ubangijinka mai girma da wannan aya ta sauka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ij'aluha fi ruku'ikum wannan ku sanya ta cikin ruku'inku ma'ana ku ce subhana rabbiyal azim ij'aluha fi ruku'ikum wannan tasbihin a ruku'i ake yin sa inji manzon Allah falamma nazalat sabbih isma rabbikal a'la lokacin da wannan aya ta sauka sabbih isma rabbika al'ala tsarkake sunan ubangijinka madaukaki mafi daukaka yini al'ala iya cikin asma'ut tafdil ko ismut tafdil a'ala yafi karfin ali mafi daukaka in ma da wani mai daukan to Allah shine sama da shi ka tsarkake sunan ubangijinka maɗaukaki da wannan aya ta sauka ƙala sai manzan Allah ce iji aluha fi sujudikum wannan tasbihin kuma a sujada ake yi shi an gane da kyau ko a sujada ake yi shi ai kuma a fassara za a gane ɗan adam ba shi da gaba mafi tsada a jikinsa kamar fiskarsa fiska ta fi komai tsada a jikin ɗan adam to sai aka ce fiskan nan taka ka ɗauke ta ka sanya ta agun da ƙafa take takawa an gane to ai ka san sai wanda ya isa zai saka wani aikin ai in ba wanda ya isa ba wanda ya saka wani aikin to bayan ka tabbatar da isar Allah a kanka a matsayinka na bawa ka miƙa mawiya to kana wannan aikin kuma kana ƙara girmama Allah subhanahu wataala ga aikin ka ya nuna girmama Allah domin ka kaskantar da kanka in ba shi ba ba mai saka wannan aiki sannan kana cikin aikin kuma kana mai tasbihi tsarki ya tabbata ga Allah madaukaki madaukaki domin daukakar sai ta tsane wannan aiki warawal imam ahmad wa ibn majah imam ahmad dan hanbal da imam ibn majah Allah ta'ala ya musu rahama sun fito da wajen hadisi warawa muslim min hadisi khudhaifa ko huzaifa ko huzaifa radiyallahu an muslim ya fito da hadisin huzaifa Allah ta'ala kare da shi hina salla ma annabi sallallahu alaihi wasallam zata laila wani lokaci da a huzaifa suka yi sallar dare tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ji sahabbai bayan mata farillar yayi sun bi manzon Allah har gida suna sallar dare da shi domin sonsa da suke da kuma son ibada tare da shi sun bi shi gida sabai za ka ji kudan abbasu ko kudan masa'ud ana yawan ko anas bin malik suna yawan magana suna ibada da sallar dare tare da mazan Allah sallallahu alaihi wasallam to a wani dare ko zai fa sun yi sallah da mazan Allah su maraka mazan Allah ya rukui faj'ala yaqul sai na ji yana cewa in ji kuzaifa ya ji da kunnansa manzon Allah yana cewa subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim sarki ya tabbata ga ubangiji na mai girma sarki ya tabbata ga ubangiji na mai girma an gane da kyau yukariduhu thalasan wa huwa adana al-kamal ana so mai sallah ya maimaita wannan kamar su uku wannan shine kuma suffa mafi zama karama adana al-kamal kamala ce amma mafi ƙasa ba a so ka yi ƙasa da uku ana so duk gandarka ka yi uku dai zuwa sama an gane da kyau warawar imamu ahmad wa abu daud taqdiruhu bi talatin akwai hadisin da imamu abu daud da imamu ahmad bin hanbal suka fito da shi wanda ana kaddara adadin tasbihin da ake so mutum yayi kada ƙasa da guda uku wa a'alahu lil imami ashara mafi yawan saliman an bashi dama zai iya yin goma ma in ji malam muhammad bin salam al-usaimin ya ce liman zai iya yin goma subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim kuma ba ma gudi ba ba ma gudi ka tsaya kai da kyau ina za ka je in kai gaggawar ma fa'ida ta zabo ba lokacin da ya kamata ka fi samun nutsuwa fiye da lokacin da kake sallah anan ake so nutsuwar ka ta yawa domin kuna ganawa da mahalicin ba a san gaggawa a walilimin fariri ma sha wanda yake sallah shi kadai kuma an bashi dama a hannunsa ya iyayen da ya ga dama an gane da kyau in ma za ka yi sama da 20-30 an baka wannan damar kai kadai ne ba wani kake ja ba amma liman an bashi wannan limitation din domin akwai mamu a bayansa idan ya yi da yawa to zai takura wani zai matsa ba wani ana ganewa wani munfardi ma sha wanda yake sallah shi kadai an bashi dama yayi tayi sai da karfin sa ya kare rawa abu daud wa ahmad an sa'id bin jubair imam abu daud da imam ahmad sun saki fito da hadisin sa'id bin jubair an anas bin malik daga sahabi anas dan malik Allah ta'ala ya kare da su fi miqdari tasbih bi ashrin akwai hadisin anas da yake bada gwargwadon tasbihin da ake yi akalla ana yin kaman guda goma ana ganewa amma ga liman ko ga wanda yake yin sallah shi kadai na biyu yudhiful musalli ila zalika ma warada annabi sallallahu alaihi wasallam fi zalik ana ƙara wa an su kalmomin kan subhana rabbiyal azim din ana ƙara wani abu kamar inda hakan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na daya tukarrir subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghafirli ima wannan ana karanta shi a rukuyi subhanaka allahumma tsarki ya tabbata gare ka ya Allah rabbana ubangijinmu wa bihamdik godiya ma ta tabbata gare ka Allahumma ghafirli ya Allah ka yi min gafara shi ma wannan ana yin sa a cikin ruku'i subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli rawa al-bukhari an aisha radiyallahu anha akwai hadisin da imam al-bukhari ya fito da shi daga ummul mu'minin Aisha Allah ta'ala ya kare da ita qalat tace kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya qul fi ruku'ihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fada a cikin ruku'insa wa sujudihi da sujjadarsa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli wannan ya zama dole kenan ana yin sa a ruku'i ana yin sa a sujjada an gane dake ko kowace gaba zai shiga zaka yi yin sa a ruku'i za ka iya yinsa kuma a sujjada subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli tsarki ya tabbata gare ka ya Allah ubangijinmu da godiya zuwa gare ka Allah ka min gafara wa fi riwayatin yukthiru an yaqula fi ruku'i wa sujudihi an ce wanda iya yawaita yinsa iya yawaitawa a ruku'insa da sujjadarsa iya yawaitawa yuksiru an yakula fi ruku'ihi wa sujudihi an fahimci wannan yanzu mun samu kala nawa kenan za mu yi jarabawa ba a rike yawa na uku tukarrir akwai lokacin da manzon Allah ke yawan maimaita subuhun quddusun rabbul mala'ika wa ruh shi ma wannan tasbihin cikin ruku'i ne subuhun quddusun rabbul mala'ikatu wa ruh subuhun daga sabbaha yusabbihu tasbihan subuhun kamar siffa ce zatiya an gane da ke ko a kaiwa ƙarshen ƙarshe kenan wajen tsarkake Allah subhanahu wataala kalmar ta fi subhara ƙarfi a larabci dukkan wani tsarki ya tabbata gare ka na zahiri da batini dukkan abin da ake jingina ma da bai dace ba ka tsarkaka da shi ya Allah ƙudusun ƙudus shi ma kalma ce wanda take nuna at-tahir at-tahur ma'ana kana tsarkake Allah daga dukkan magana ko aikin da bai dace da shi ba rabbul mala'ika war ruh shi Allah shine ubangijin mala'iku da kuma mala'ika jibril alaihi salam shine ar-ruhu ana تنزل الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة وكما تنزل الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة آه روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده شما وانا أنا ينسى ركوعي لسجده سبوه قدوس رب الملائكة والروح subuhun huwa Allah wa an sun ce sunan Allah ne amma siffa ce ta tsarkakewa zuwa ga Allah wali haza ya ƙul subuhun kabarun lil mubtada mahzuf wa taqdiruhu anta ya rabbana subuhun quddus rabbul malaika waru sai malike cewa a mubtada ne amma kabar ne ke li mubtada mahzuf kabar ne amma mubtada an goge shi mubtada da kabar duk da balarabci sun san wannan tun yan yan primary school kamar kace Allahu wahid Allahu wahidun Allahu mubtada wahidun kabar shi kabar iya bayani akan mubtada ne kamar kace albaitu wasi albaitu wasi gidan iya da yalwa almasjidu nazifun masallaci iya da tsafta mubtada da kabar duk inda kabar yake bayanin mubtada yake to a larabci akwai abin da ake kaddarawa taqdiruhu wanda hatta yaran alqur'ani ya zo da irin wannan yanzu misali game da azumi na ramadan Allah ta'ala yana cewa faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wanda ramadan ya zo ba shi da lafiya ko ya tsinci kansa cikin tafiye-tafiye ba zai iya yin azumi ba to sai ya kirga wannan kwanakin sai ya rama bayan ramadan ya wuce haka aya ta faɗa a cikin siyakin ayar akwai maganar ajiye azumi babu an ce faman kana minkum maridan wanda ramadan ya zo kuma ga jinya aw ala safarin ko ramadan ya zo kuma iya cikin tafiye-tafiye irin na da mai wahala ba zai iya yin azumi ko zai sha wahala ka in yi dau azumi to sai Allah ce fa'iddatu sai ya kirga kwanan da yi na rashin lafiya kwanakin da yi rashin lafiya ko kwanakin da yi na tafiye tafiye sai ya kirga su idan ramadan ya wuce sai ya rama an gane to yanzu misali ai zaka dan yi jinyar ciwon kai ko dan karamin zazzabi ko wata mara haka da azumi amma zaka yi azumin ka idan mun dauki siyakin ayar a zahirinta to duk jinyar da ka yi da ramadan sai ka kirga wannan jinyar karama ko da ka yi azumi tun da ayar ba ta yi maganar ajiye azumi ba to ya za mu fahimci ana nufin sai ka ajiye azumi fahimta ta farko malamai suke cewa a larabci a babin tafsiri ana yin abin da ake cewa almajazi bil hasf ana aro abin da aka gogi domin bunƙasar harshen da ainihin bambancinsa da kowane irin yare a duniya zai zo da abu a goge abin a makon yana nan a zahirance ba za a gan shi ba amma kuma a tsasiyakin magana ka za a fadda shi faman kada min kuma da na'u ala safari fa abdara fa iddatu min ayamin ukhar wanda ya kasance ba shi da lafiya ko yayi tafiya ya ci abinci ya sauki azumi ne fa abdara to sai ya kirga wannan kwanakin ya biya ya rama wannan majazi bil hazf kira to shi subuhun kamar a ce Allah mafi tsarkaka sai aka goge sunan Allah abu sai aka kawo tsarkakar ita ce kabar din to ina muftada din mahazuf ne kuma ana goge muftada sanadiyar a tautihin mubtada din wanda kawai sananne ne ba da bukata ma a zo da shi ko da ke ba rawo muke ba kar mu zurfafa da yawa ko yawa mu dawo yawa an ce subuhun qudusun ma'ana anta allahu anta allahu anta allahu subuhun anta subuhun Allah kai ne mafi tsarki shine maganar kawai Allah kai ne mafi tsarkaka akan dukkan abin da bai cancanta da kai ba anta rabbuna subuhun kenan qudusun rabbul malaika wa ruh wa ruhu jibril alaihi salam abinda ake cewa ruhu ne jibril kama qala azza wa jalla nazala bihi ruhul amin nazala bihi ar-ruhul amin qur'ani wanda ya sauka da shi ne ar-ruhul amin malaika jibril amintacce sotu shu'ara wa qala azza wa jalla yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu safa randa ruhu mala'ika jibril zai tashi da mala'iku su yi sahu-sahu surutun naba a jim tasbihi na uku anan marawahu muslim an ali radiyallahu an daga sayyidina ali wa Allah ta'ala ya kare da shi hadisin muslim annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a qala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya ruku yana cewa Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu khashi'a laka sam'i wa basari wa mukki wa azmi wa asmi wannan sayyidina Ali ya ce ya ji manzon Allah iya karanta wa ruku'i ma'anarsa shine Allahumma laka raka'atu ya Allah kai ne ka mallaki ruku'i na ba dan wani ne ba dan kai ne don umarninka da kuma kai ne ka isa amma ruku'i ya Allah ruku'i na kai ne ka mallaki shi gobe ka amantu da kai ne imani duk abin da ya zo daga gare ka na imani ya Allah walaka aslamtu na mai kauya na zuwa gare ka duk inda shari'a ta jani duk inda ka bani doka da umarni ina gu shine laka aslamtu khasha'a laka sam'i hatta jina ma yayi kushi zuwa gare ka jina yayi biyayya zuwa gare ka ya Allah ma'ana jin sai abin da kai da zan ji wa basri haka nan gani na ya ma biyayya sai abin da kai da zan gani wa muqi haka nan bargona da yake yawo a jikina shi ma yaran kwafa ya ma biyayya wa azami da kasusuwa na ina izam wa asbi da jijiyoyi na duka sun meka ma waya sun ma biyayya manzon Allah da kansa iya yin wannan a cikin ruku'i sallallahu alaihi wasallam mai namba na uku ayyuksiru fi ruku'i min sana wa min ta'zimillah azza wajal maliki cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ruku'i iya yawan yabon Allah shine as-sana yawan yabonsa wa min ta'zimillah azza wajal kuma da girma Allah mai girma da boya kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam fi ma sahha anhu kamar yadda hakan ya inganta cikin abin da ya zo daga mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam ala wa inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajida manzon Allah ya ce ala harfu tambaye ku tsaya ku ji wa inni cewa ni nuhitu ya sha bamban da nahaitu an gane ku nuhitu an hanini na haitu kuma na yi hari an gane da ke ko yawa nuhitu fi'il wa fa'il ne ko alfi'ilu ladhi lam yusamma fa'ilahu ne kaman ka ce nahani lahu to al fa'ilin sai aka goge shi ana shi ma an yi hazafin sa nuhitu an hane ni in ji manzon Allah an aqra alqur'ana raki'an aw sajida na karanta alqur'ani a ruku'i ko a sujada an hane ni ne wannan kuka anan za ku ƙara gane cewa ita ibada abinda Allah yake so a yi shi ne ibada kawai ba ganinka ba ko zatonka ko wani hasashenka mun tabbatar da cewa karatun alkur'ani iya cikin ibada mafi girma shi ne ma da zikiri ba abinda baki zai buɗe ya yi girman ambaton Allah kamar karatun alkur'ani mai girma to amma sai aka hana ka yi karatun ƙorani a ruku'i da sujada don ba haka Allah yake so ba an gane da ke ko a nan Allah ba ƙorani yake so a karanta ba ga abin da yake so a yi kamar kwanan musdalifa ne bayan an gama tsayawan arfa baccin da za ka yi a wannan daren ya fi wanda ya kwana iya sallah ka gane ka kwana kana sallah a musdalifa to wanda ya bacci ya fi ka lada din da shari'a ce ta yi bacci a wani goma gaba ne saboda ka ci Allah abin da yake so shine ibada kawai ba tunanin ka ko hasashen ka ba misali a ga raka'atan alfijir raka'a biyu da ake yi kafin ayi sallan asuba ka meke ka karanta aya 100 a raka'a daya a raka'atan alfijir ka karanta aya 100 ko 70 a raka'a ta biyu wanda ya karanta kuliya da kulhu ya fi galada in ji rakata na bijir ne domin shi mazan Allah ta kaita su yi kuma aka yi bada doka an fahimci maganar sauraka duk abin da shari'a ta ce a yi to shine ibada kawai ba ruwanka da ai na gani kaza ai kaza ne ba ai kaza ne a duk ba ruwanka da wannan kaza kaza din me shari'a ta ce a yi kawai ciki nan wa khairul huda huda rasulillah saboda ka a ruku'i ba a karanta alqur'ani a sujjada ba a karanta alkur'ani wata rana a imamu ahmad dan hanbal yana zaune a masallaci bayan an yi sallar la'asar sai ga wani ya zo bayan an yi sallar la'asar sai ta ya dinga na filfili ya dinga na filfili ba biyu ba hudu ba sai da ya gama ya ce algarta mara wannan lokacin ba a na filfili a wannan lokacin ba a na filfili sai ce yanzu don na yi nafila kuma Allah zai kama neman azaba an gane abin da ya ce kawai dan na yi sallah za a ce ba a sallah a wani lokacin yanzu dan na yi sallah Allah zai kama ni sai imamu ahmad ya ce a'a dan ka yi sallah Allah ba zai kama ka ba amma Allah zai kama kan ka saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda manzon Allah ne ya ce kar a yi nafila a wannan lokacin in ka saba ma sai Allah ya kama ka kaga sallar zai kuma sai Allah ya kama shi tunda a lokacin ba sallar kake so kai ba ana gane yau saboda ka duk ibada tana jiran umarnin Allah da manzon Allah ya koyar wannan kawai shine ibada yan uwa to manzon Allah ya ce an hane ni na karanta alqur'ani a ruku'i aka an hane ni na karanta alqur'ani a cikin sujada to amma malamai suna cewa ita sujada an ce ai ta addu'a domin gaba ce ta karbar addu'a an gane da kyau ba gunda bawa ya fi kusa da Allah kamar lokacin da yake sujada shi ne mazala ce fajitahidu fi du'a ku matsa da addu'a idan kuna sujada ya kusata Allah ya karɓi addu'ar kuma akwai ayoyin alƙur'ani da suke nuna addu'a ne kamar rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ko rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ko rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada ko rabbana atimim lana nurana wa ghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir ko rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana duk wani addu'o'i ne masu romo kuma an gane amma kuma an ce kar a karanta qur'ani a sujjada ya zaka yi to sai malamai suka ce ayan da ayat ta zo a qur'ani zaka iya canja mata tsari za ka iya cewa Allahumma rabbana atina fid dunya hasana a ƙur'ani ne ba Allahumma ko da akwai eh ya babu za ka iya canja mata wannan fasalin za ka iya ƙara wani abin da babu a ƙur'ani manufarka addu'a za ka yi malamai sun ce wannan ya halatta amma ka karanta ayan alƙur'anin zallatta irin da yake a ƙur'ani to an yi hani kai a rukuyi ko sujada an fahimta malik ce cewa manzon Allah ya ce fa'amma arruku fa'azimu fihi rabba a ruku'i abinda ake so ku girmama Allah ku girmama shi mai girma da buwaya wa amma sujudu fajtahidu fi du'a a sujada kuma ku matsa wajen yin addu'o'i fa qaminun an yusajaba lakum iya dab da Allah ta'ala ya karba muku ai harri an yusajaba lakum kun cancanci Allah ya karba muku idza da'awtumullaha ta'ala fi hali sujud idan kuna roƙon Allah ta'ala a cikin yanayin sujada an gane ko wala ya ƙara alƙur'an halar ko halar ko'ihi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya karanta alƙur'ani a yayin da yake rukuyi baya yi rawa muslim min hadisi bin abbas radiyallahu anhuma anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala wa inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajida manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisin abdullahi dan abbas cewa ni an hane ni na karanta alkur'ani a yanayin ruku'i ko yanayin sujada fa amma ruku fa azimu fihi rabba amma a ruku'i ku girma Allah subhanahu wataala azza wa jalla mai girma da buwaya wa amma sujud amma a sujada fajtahidu fi du'a ku matsa da addu'a ku dage ku samu lokaci mai tsawo kuna ta'addoyi a cikin sujadar ku fa qaminun an yusjaba lakum kun dace da Allah ta'ala ya karba muku an gane da ke ko to amma ka sa goshi a ƙasa ko sakan talatin baka yi ba kuma ka dago domin ka faɗa wa Allah ana so ka yabe shi ka girmama shi ka yi wa manzon Allah salati sannan ka bi baya da addu'o'inka ka yi wa mahaifa addu'a duk ana son wannan amma ba ka iya jure sujada ba ka iyawa kuma an ce ita ce gabar da aka fi so ku matsa da addu'a domin kuna dab da Allah subhanahu wataala mu koyi irin akwai aukat da amakin na al'ijaba akwai lokuta akwai guraben da shari'a ta koyar cewa ana son yin addu'a guraben wannan darasi ne mai zaman kansu wanda ya kamata kowane musulmi bincika akwai amakin gurare lokaci kaza lokaci kaza lokaci kaza lokacin kabar addu'a ne akwai ainihin a bayan amakin akwai maganganu ko an su kalamai da ake so mai addu'a ya yi wa Allah su kafin ya yi addu'a duk wannan iya nan da yawa malamai sun rubutu a kai shi amma da yawa muna da ganda kwarai daga samuna da suka ci akan dagewa da zama mai addu'a daga an yi magana ai sai addu'a ai sai addu'a kuma shi kenan magana ta kare duk irin wannan balahirar da ake ciki ta tsadan abubuwa da tashi hankali duk daga an zauna sai addu'a ai sai addu'a amma ba wanda zai iya zaman awa daya awa daya iya addu'an akan abin ya Allah ya kawo ka yanzu ba yi in alqunutu ne ma daga an fara minti biyar an fara korafi an fara korafi ai wallahi an fiye tsayawa kai an fiye abin nan ni kafa ta abin nan rawa take wallahi ba na iya jure tsayawa duk ba ka ke cewa ba amma wata al'amarinsa ne da duniya sai sai sai awa biyu a tsaye bai dawo ba saboda abin da muke nema abun Allah sai mun dage wallahi dan adam man kana son abun sa in kana son abun sai ka dage ai balatana Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya samu dace arruku'i arrafa min arruku'i sai dagowa daga ruku'i sai sati mai zuwan Allah yadda abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa abin da ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna addu'a mahaifanmu Allah ta'ala ji kansu ya gafarta musu ya sa da mu da su aljanna ce mu komar mu gaba daya muna ƙara addu'a ga al'ummar musulmai duk inda suke Allah ta'ala ya ji kanmu ya mana gafara da rahama da jin kai muna maimaita addu'a ga marasa lafiyar mu a duk inda suke Allah ta'ala ya ba su lafiya a gida ko asibiti Allah ta'ala ya sanya ka fara suke yi Allah ta'ala ka yafe mana Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana wannan karatu da muke Allah ka amfanar da mu shi duniya da lahira Allah ta'ala masu taimakon addini duk inda suke Allah ka taimake su masu yi wa addini mazakon ƙasa duk inda suke Allah ta'ala ka mana maganin su na'am na'am eh mai tambaya na tambaya cewa azkar da ake karantawa ruku'i da shari'a ta zo da shi zai halatta mutum ya kama ya yi biyu ko uku a rukui daya kama masani kace subhanar rabbiyal azim ko subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli duk a rukui daya ya halatta bai halatta ba in ka kama ɗaya ɗaya za ka yi ta yi shi ne tikirar ɗin ai tikirar in ka kama ɗaya to ɗaya za ka yi ta yi ba a yadda ka ɗauka yi wannan ka ɗauko wannan ka ɗasa a rukui ɗaya ba ba a yadda ba duk wanda ka dauka ana so zaka dinga yawan maimaitawa har ga wani rukuyi wannan shi da abin da malamai suka wada insha Allah malam yau mafi yawancin masalla masu sallah za ga ba su san ma'anar wannan zikirin da suke ba haka yana iya kawo ta waya ma ladan da suke samu a sallah eh in ma bai ka ta waya ba zai kawo rahin shauki yayi kuma irin waɗannan abubuwa malamai suna cewa sanin ma'anarsu iya ƙara ma iya ƙara ma nutsuwa wajen aikata su duk wanda ya san roman abin ko irin abin da yake faɗa ma wa Allah to ba zai gaji da wuri ba to amma da yawa ana faɗar abin ba a sanin ma'anarsu ba za a ce kai tsaye zai iya tauye ma lada ba amma zai hana ka shauki zai hana ka yin su cikin nutsuwa da jin daɗi yanzu misali ai ga larabawa nan za ku ji dan ana alƙunuti ko ana karatun alƙwarani suna kuka da yawa domin sun san ma'anonin ne amma kai faɗan baki Allah ai ta karatun Qur'ani liman iya ta alƙur'ani da shiru idan ka koki zo ba zai ba in ga ka fadi in ga kai kuka to an fada a zabe a fatin ka to yene zaka yi ta kuka amma ai ta karanta Qur'ani ayoyin rahama ayoyin azaba ayoyin kaza amma idan ka ko hawaye ba zai ba to matsalar baka san abin da ake faɗa bane wani kuma kusuri ne iya hana dan adam shauki amma kana faɗar abu kana sanin ma'anarsa zaka ji daɗin abin a ranka an gane da ke ko yasa wasu malamai suke cewa Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara ta ta'alamu ma taqulu hatta ta'alamu ma taqulu har sai kun san abin da kuke faɗa haka wasu malaman suka faɗa wallahi wala
ana yawan maimaita wannan tambayar yana da gawa ya to wata rajaf ɗaya ne daga cikin watanni na musulunci guda goma sha biyu amma ba wani abu da malamai suke cewa ya inganta falala wanda ya bambanta shi da sauran watanni a musulunci ba kamar al-muharram ba akwai azumin da yake tasowa da ashura sananne ba kamar shawwal ba ana satta shawwal sananne ba kamar sha'aban ba an ce manzo Allah yana yin nisfu sha'aban iya azumi har zuwa dab da rabin sha'aban sai tsaya duk wannan hadisi sun tabbatar da wannan a fahimci wannan amma ba wani hadisi daya da malamai suke faɗa ya zo game da fallar wani abu a cikin rajab babu shi sabanin abin da ake a sauran watanni in azamin alkamis da litinin iya na a kowane watanni in ayyamul bid ne iya na a kowane watanni an gane kyau amma a ce farla kaman ta shawwal farla kaman ta wannan watan almuharram an gane kyau ko to watan rajab ba wannan farla cikin shi gaskiya wannan shine gaskiyar magana kusan a manzan Allah ya yi addu'a dai ya yi addu'an rajab ɗinmu da sha'aban ɗinmu kuma Allah ya kai mu ramadan wanda kuma addu'a ce ya yi ba wani aiki ba ne wanda an ce ya bambanta shi da watan baya ko watan shekarun jiya sau daga al'umma dai da an taso da wani azumi da na san ana yin sada na wata uku tun daga rajab mutum zai fara azumi ya yi shi a bane ramadan da can ana irin wannan malamai sun ce wani azumi bai halatta matsala bai ba sahabai ba su yi ba bai koyar a yi ba hasali ma idan sha'aba ne ya rabi manzon Allah bai azumi har ma kice ina so Ramadan ya zo da karfi a jikina amma iya kuma an ce bai ba watan da yafi yawan azumin nafila kamar watan sha'aban kuma wannan watan da zai kama bayan wannan farkon sa har zuwa wajen rabin sa iya azumi an gane da ke ko amma a wannan watan ba wani abu da yake an ta ayi a kansa sabanin wasu watanni duk aikin lada dai zaka iya yi ba a hana ka ba amma wai ba da sunan wai rajab ba ba da ba da wannan abin kame da malami suka faɗa wallahu alam Allah ta'ala ya samu da ci wa alaikum salam
wanda suke jirgin ruwan su har ma suna su wanda a cikin me ne matsayin su a cikin tsakanin miskini da fakiri wannan fa labari na bayar ba karatu ba ne ala kora na muku ba wai tafsirin ayar muke ba ba darasi ba ne zo ka kawai musayi na kawo mana akan tsarki abin da ya halatta a jingina wa Allah da abin da bai halatta a jingina masa sai na kawo wannan kisa a gurguje cewa shi kadir sai ke cewa jirgin ruwan abin da ya sa ya sassara shi sai ya jingina sassarawar a kansa domin abu ne mai muni a zahiri bai jingina wa Allah ba wani ne mawalin shaida cikin darasin ba wai tafsirin ayar maka yi ba ko bambanci tsakanin miskini da fakiri wannan sai mazo babin zakka tukuna yan sallah muke koya Allah ya samu dace shikenan ko na'am maimaita tasbihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi a'a bi halatta ba ai yanzu muka yi magana in ka kama ɗaiɗai za ka yi kuma a tasbihin rukui ba su bahana laiwa bi hamdi a wannan majana an baka kuma mafatuhu albawa mafatuhu ita shari'a akwai guraben da ta kayyade abu amma akwai guraben da ta baka dama akwai mutulak da muqayyad akwai abubuwa muqayyad kamar duk abin da ke cikin sallah muqayyad ne an ce ga yanda zaka ga iya abin da zaka yi amma bayan sallah ko lokacin da ba shari'a na neman neman farla kun ana zaka iya yi zaka iya gama subhanallahi kai daya subhanar rabbil azim kai daya duk kai tayi an baka wannan damar amma ba a cikin sallah ba an baka wannan damar kai tayi iya kokarin ka a waje amma ba tare da shari'a ce ta cike wannan ba kai kake wa kanka domin ka samu lada e zaka iya yi ai an baka dama ne inda shari'a ta sama ka'ida ka bi ka'ida inda aka ba ma kofa a buɗe kai ta yin abin da ka so wannan shine insha Allah Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullah